wannan mun san muna da gwalagwalan abubuwan da babu inda za ka je ka same su ba waliyin da za ka je ya faɗa abin da shehu yake faɗa cikin wannan Allah ba inda za ka je ka je gundarin sirrin sanin annabi sun gane martabobinsa ko darajojinsa a waƙoƙi ko na waye kamar yadda yake a cikin baitocin diwanin mulabu shehu da kansa shehu ya faɗa cewa shi in ya tashi na yana tattara jiya banni ne sannan yin guda daya diya ban masu yawa lai salatu lai su masalamu wa jimuhu mada alhashimi wa uwannifu sai na tara yabannin ba hashimin dangi da magabata da suka yi da majinkirta duka sannan sai ni kuma na yi to kaga ashe namu na musamman ne sai mu gode Allah.
Alhamdulillah.
Sannan komai da za a faɗa samun hakika gane hakika mutum zon Allah sallallahu alaihi wasallama da sufofinsa ba ne suna da wuya a wajen mazaje ba a samu su sai dai a wajen shehu radiyallahu anhu shi da kansa ya ce wato waƙoƙina tana ƙunshe da sufofi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai wuyan samu ta hakika wacce take marashin tamka ce ba a samun sanin abin da muke faɗa na sifofi na manzon Allah sam tukatan shehu da balaga da dakusar da zancen mai magana da karɓe hujja mai hujja don wani zai ce to shehu ya ce abin da zai ke faɗa bashiriya a usaful amini wa'inaha hadimatu kum'in ba ta da tamka ba irinta ba a samu ni waƙoƙina abin da ya tare kenan to kaga wani zai ce to shehu ba a samu ba ta da tamka ba ina za a je a samu kai kuma shehu ya aka kai ka samu ko sai ba da amsa da cewa fawa ahmadu yusrihu annabi ahmadu ne yake bayyana man da yace yake gaya mun yake raɗa mun sai in faɗa abin daga annabi ne sallallahu alaihi wasallam minhu ilayhi dama tun farko aka yi gaya mana to saboda haka sai mu kula sosai in dai mun kula da haka za mu sami wato karuwar shauki da karuwar sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan mun samu mun samu sanin sa to za mu samu san sa in mun samu san sa kuma za mu samu bin sa sai an san abu ake son sa sai an so shi ake bin sa saboda haka muna gode Allah Allah ta'ala ya kara mana shauki kuma abubuwan da muke ji Allah ya zuba mana su da falalarsa da ainihin karamcinsa a cikin zukatanmu su zauna muna masu karuwa da shauki da soyayyar manzon Allah sannan shi Allah ya saka masa da alkhairi kara masa faida da karama mu kuma Allah ya kara mana imani wannan shine kalmomin da muke yi kuma mu tsaya sosai ba ruwanka da kowa kawai kai ka zama da gaske ba tare da dakatawa ba biyuwa ne shehu ko a ina Allah ya kara annabi da alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin صلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره وامجداره العظيم يا همة الشيخ اخضري لنا بهذا المخضر فالتقع في بنظرة تأتي لنا بالظفر
حرف الياء نعم
يحيج تشبيب الحديد ويسعف على العجب والسهام حقا ويذنف يسير بهم سلك الهواء قد أشبهوا ضيوف وليسوا بالنبي تشرفوا ألا ساكني سيئوا عليه فإنني سلفت بهم ودا وبني أنفقوا عليه صلاة الله ثم سلامه يقول بهالي عند أحمد موقفه بصوت مياه تقول كموحنا وقلام كل الناس والقلب يرضف يعنسني تمسي وسبي ومثله وأنصد مده والدموع أكفف ودعوا خير الناس حقا بطيبة زوال فلا إني لديه معتفون زوال القرى والبيد حتى كأنما عادنا فتدلى لي والباب موقفون يخيل لي حتى كأني رأيته زوارا وهم في بالزوار معتفون فإنني كقاصد كافور بلا لا وأشرفون خريف شتاء الدار ذكر محمد ومنهك عندي مرقوب ومصنفون ونومي وضعتي في شحود نبينا سواء فللأخيار لا أتشوف على كل حال لا أرى غير أحمد جميلا كريما يبنو الليل يوبكون وإذ عدوي لم يصفني وعده سراب بديعا لمدى الدهر يخلفون فلومي وقاد والتفوا وتقولوا ولا غير أني أقرأ ذكر عارفون الحمد لله نعم
حرف الياء نور المسجد
يحيز تشمير الحديد arabin ya shehu ya ce wato tashmirul hajiji shiri da ɗamara na masu tafiya aikin haji su ne alhazai أمم.
yuhayyiju
وي- وع- على الوزن yana motsawa a bisa raɗaɗi da ƙwanƙona na na zuciya ta na soyayya ga ma'abocin wato ainihin wannan waje shine annabi muhammadu والصحيان yace kaga wace haya ne ko Mm.
ƙwanƙona na raɗaɗi da zafin zuciya حق ويذنف hakika suna motsa mai shi kuma yana mai ainihin rasar da ni lafiya na ويسئف yana kuma wato ainihin samun baƙin ciki da damuwa in ga alhazai na ta shiri ne kuma na nan amma ina can da shauƙin ne ke sa in shiga cikin wannan halin na damuwa da raɗaɗin zuciya da ƙwanƙonar rai أمم. يسير بهم فلك الهواء ice ga shi kuma jirgi na wato ful- fulku أمم.
alhawa ko na ta- na sarari na na- na hawa'i yana yin tafiya da su shine jirgi na sama قد أصبه بيوتين hakika sai ga su sun waye gari a guri da ake ce masa yufu na hanyar madina وليسوا بالذي kuma تشرف sun yi tashawufi na sun kaye ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma ga su can a hanya suna tafiya sun kusa shiga ni ko ina ta hango su sai ina ta cikin damuwa da raɗaɗi ko yaushe Allahu akbar Liza za ta fito na'am سلامي على ساكني صلئين shehu ya ce gaisuwa na ya tabbata a bisa mazaunin guri da ake kiransa sal'u madina kenan فإنني hakika ni yes كلفت بهم والذنب yace na kallafa wa kaina ƙwanƙonar rai da radadi وإني أنصف hakika kuma ni ina mai yin insafi da abin da kaga na kallafa wa kan nan na wani tsananin shauki to insafi ma nake ina ɗan kawarwa abin abin ya fi ƙarfin yadda nake yi
عليه صلاة الله Salatin Allah ita bata da manzo Allah.
ثم Sadan سلامه gaisuwarsa يكون بحالي عند أحمد موقفه ya zamanto da Ali na in samu matsaya a waje a wajen Annabi Ahmadu albarkacin salatin nan namu gare shi in je ga nan a Madina in tsaya gurin manzo Allah. Ina mai miƙa gaisuwa ta da salati da yabani na ga ni gashi. Allah kai kare mana Amin.
kai wa shehu kai mana ka kara mana.
بصوت مياكي A cota mayaki kuma قد ذكرتك موهنا hakika na ambace ka ya rasulallahi wani yayin nan wannan lokacin da na sauka a cota a can wajen shewa bakar cota Allah ya kara musu rama Na'am.
shi sai ina ta ambaton ka ya rasulallahi shi wanda inda ya sauka bai da aikin yi sai ambato da yabo na manzon Allah to yau ga ni kwaran a cota ina ambaton ka ya rasulallahi وقد نام كل الناس hakika dukkanin mutane a cota sun yi barci والقلب يرجف sai ga zuciya na uku yana ta makyarkata yana ta ambato ga manzala yana ta girgiza
yu'annisuni irsi ce a lokacin kuwa takardu na wasu ne suke ɗaya min kewa cewa ga ni nan ba kowa takardu na na rubutun yaman annabi su suke ɗaya min kewa yawwa wa wa- wa- mhm.
wa hibri da kuma tawadu na
wa mizbari da wato yu'annisu ne ɗirsi wa hibri da ainihin takarduna wa mizbari da kuma akwai wato sa'irori na yaban da nake tsawarawa a kan takardu su ne suke ɗaya bakewa gare ni wa ansudu madhi ina mai saƙa yabanni na wa dumu'u ukafkifu hawaye kuma ina mai kamkame su suna ta kwarara ina mai saƙa yabannin mazala ina kwano kwanan zai ke kaji shiru da annabi takaddan tawadar tsara sudurorin gaba shi ne taimakewar ba zancen wani hira ko wani ya zo je ina da taimakewa da wani sai kawai yaban annabi ina faɗin sufofinsa ina zana shi ina ta bakwarinsa shauƙinsa ya cika ina ta kwararar da hawaye ina ta kame hawaye ina gogewa suna kwararowa haka nake Allah ya kara mana son annabi.
ujawiru khairan nasi shehu ya ce ina maƙotaka da biyayyen mutane shine annabi muhammadu bidaibatin haɗai ba Hakan.
hakika ina maƙotaka da shi gani nan na je madina qawalil fala ina mai kuma nan naɗe ina mai ɗawa ya naɗe min jeji jijjika inni ladaihi muwaqqifu sai da na abin tsayarwa a wajensa alhali ko ga nan na nan a madina ta kaulaha amma ga ni can a ɗai ba ya naɗe min jejejjika gana a tsaye a wurinsa ina tare da shi ina yabansa ina shauƙi
bawalil qura ya naɗe min alƙaryatu wal bida ya naɗe min jejejjika hatta ka annama sai kai ka ce ni dana fata dallali nan muhammadu ya kusanta ya kuma kusanta gare ni wali taba mawqifu kai gare ni matsaya ta yi daɗi ta yi daɗi gare ni ina mai tsayuwa tare da Allah.
yukhayyilu li yana riya man yana riyawa a gare ni hatta ka anni ra'aytuhu kai ka ce ni na gan shi Mm.
riyawar shauƙin da ankon annabi da riyawar ya zama ga ni kai ni na gan shi ina ganin sa gashi nan daga riyawa ne dama eh, ake ra- ake aka yi riyowa eh, saboda tsananin shauƙi da kuma tunaninsa da tafakkurinsa da riyo- riya shi
jaharan a bayyane wa khubsi bil jawari munazzafu yace kaga kuma hubusi ko ɗauruwa ta wato a makotaka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin tsaftacewa ne
fa kam qallaba al hadi dalala hidayatan da yawa mai shiryatar da bayi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya juyar da bata zuwa shirya idil butlu yumha yayin da barnace-barnace ko ake goge ta hina bil haqqi yubzahu yayin da ake jefa wato ainihin ake jefa gaskiya wa ake ake- ake jefa bace-bace wato a rugurguza a rugurguza ta bilaki da gaskiya daga hadaran manzo Allah
aramu biqatil abdi ina ganin ababai masu halakar da bawa sumsi adimatan ta zamanto babu ita duka ta kauce idan tafata alhaji yayin da mai shiryatar da bayi ya yi waige Ilaihi.
zuwa gare shi wa ya'difu yana mai tausasawa gare shi da- da- da ni'imomi duk wani abin da yake alakarwa ko yake janyo matsaloli sun kauce yayin da hali ya kalle shi kallo na lutufi kuma kullum yana kallon sa na lutufi mu ma ya kalle mu Allah ƙara na mura da lahu huttaka laulaka yace shi kuwa manzo Muhammadu yana da hudodi guda biyu shine mukamai guda biyu na farko laulaka ba dan kai ba da ba komai da ba a yi kowa ba faltuda na biyun kuma mukamin roƙi a baka ka nemi ceto a baka ya rasulallahi washfa'an nemi ceto tushaffa a baka ceton wa inni qurbahu atalaqahu hakika ni kusancin nan nasa nake neman talaffufansa ina mai kusanci da manzo Allah
aqaftu ala ba'd an-nabi muhammadin shehu ya ce na zauna ka gaba wakan ba eh bakar a kaftu na zauna na kifu na durkusu a bisa kofar nan na annabi muhammadu ina nan shi sa kaga an- an- ba kofar wani ake zawa ba wannan za a je kofar annabi shehu ya zauna yana nan a nan nan kuma komai da komai yake Allah ka ban ma kofar annabi na'am ومن فاتني لم ألف من ذاك أعطفه wanda duk ya ƙetare mun ma'ana ya ƙe- ya tsere mun ban same shi ba ko ban gan shi ba ko ban same shi ba ba ka samu na ina mai baƙin ciki da shi ko mene ne man ya zo da nan la'akili ne ko da gairar la'akili ne man mama man fata ni wanne ya tsere mun ya tafi ban gan shi ba ko wane ne ko ko ban same shi ba من ذاك أعطفه ba na yi zama ina mai bacin rai da sababin wancan nanka saboda abin da na samu ina nan kofa annabi a nan komai da komai yake ko wani abu ake samu na duniya ni ban samu ba to ba na bakin ciki dan na kofa annabi na samu sama da shi ina nan wajen manzon Allah shi shehu yake nufi
إذا ما صفى للمنهم الناس ce idan wato muhammadu munamin na ya tsarkaka gare ni فإنني na ji ba komai sai shi shine tsarkaka na ji ni ta tas tas annabi kawai ta ji mukami mai daɗi idan ba wa ya ji haka abin ba malam lamarin sai Allah ba zai wasafu ba ba komai ba duk wannan rigingimin kai annaba kawai kake so kai shi kawai ya ishe ka yayin da bawa ita haka kawai manzon to safari kenan Eh, shi ne ce to idan ko manzo muhammadu muhammad na ya tsarkaka gare ni na zama haka na zama sai shi kuma a hakan yake allah kai mana haka na
كقاصد كافور zan zama kamar mai nufin sarki kafuru ne بل أرى bari nan ina mafi ɗaukaka da haka وأشرف ina mafi ɗaukaka da girmama daga mai nufin kafuru babban sarki wannan ake duwana ka gaya da ba magana irin kwalliya da ado da ake da irin abubuwan da ake samu na duniya in kaga manya na in sun do an ce ya ga ka sarki kafuru ko a an gama to haka nake zama sai na fi ma haka saboda ni wannan nake nufin da wannan nake da tunkara wajensa ya kowa shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam خريفي zamanin zafi na شتائي sanyi na wada bazara
ذكر محمد aiki na ambatan annabi muhammadu ne الدهر matuƙar zamani ومدهك إندي gabanka a wajena ya rasulallahi مربأ shine makakanta nawa ومسيف mu kuma masanya ta ma'ana bazara na da ka- da- da kakana lokacin sanyi lokacin kaka lokacin zafi lokacin komai a cikin ambatan ka nake Mm.
idan lokacin da kayan noma ya daɗe komai waje-waje a kauye ko ana ka- ana cikin kaka lokacin annabi muhammadu ambatan ka nake lokacin bazara raniya ana ta noma ana ta shuka ana ta koma me ake ciki dai ni ambatan ka shi nake ma'ana shi ne abin da shehu yake nufi
ونومي Ice bacci na وبعثي da farkawa ta daga baccin tashi في شهود نبينا ina cikin shuhudin annabinmu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam سواء فللأغيار لا أتشوف daidai ne ina ganin annabi a bacci ina farka ina ganin ko saboda haka da baccin da farken duk ɗaya ne in ka ga ana bacci kyale shine wani mutum yana yin wasa da shehu shehu yana kwance shehinsa ya zo shehu suka yi radar ayyashi shehu yana zaune a kan kujera shehu ayyashi yana kan kujera yana ta jan cirbi shehu kuma yana kwance a gefe can yana ɗan hutawa sai wani irin masu wasa da shehu ya shigo yana cewa ka tashi mana barama ba kai ba ne mai mukami kai ne da wasu ka tashi ka san gida tashi ma sai shehu suka yi raje sha'a bashi ya bashi ai babba ne mai mukami kaza ce ai wani mukamin sai a bashi wani mukamin ba dai ido biyu sai a bashi kisan na nace to ma sa rai shehu kenan to da baccin da farkawa daɗaya ne don abin nema dai shuhudan annabi yake daɗin saboda haka sai na zamanto
على كل حال لا أرى غير أحمد جميلا نعم ومقارسة بيت الله نعم سواء فللأغيار لا لا أتشوف أسبانا تنكاي إبوها ونم ألا غير أغيار النبي يا إشدات وان الأغيار غيروري wancan kaza wancan kaza mm, ba na tashawufi tsinkaye an go wani abu ba manzon Allah ba abadan shi ko annabin ka hange shi ka rike shi ya isa Allah ka hanga ka haye shi da shi yace ba na yin tsarkaye zuwa wa- wa- gairori ba gairu ba ma a ga yaro duka ba ruwana da su saboda me saboda shuhudi na da zama na tare da manzon Allah na'am على كل حال لا أرى غير أحمد a kowane hali na wani dai babu ina ganin wani Ahmadu جميلا mai girma كريما mai girma dai يجزل النيل yana gwaba baiwa gare ni يعطف yana kuma tausasawa na baye-bayen lafiya gare ni وإيد عدوي a jawo ɗanwa إيه بقى أرسل.
to Wai, innaka- ice wa idu a duwi Mm.
narkon nan na makiyi nawa yana yi mashi tanaji zan gamu da shi ne bari da yi umar tanaji لم يخفني baya tsoratar da ni wa wa'adihi da alkawarinsa سراب بقيعان ka san mana ce a ai muna nan muna kaza za a bi maganin sa Eh, ai ai, ana shirin makan ko Eh, ana kulle-kulle da sharri da jafa'i da ƙarya Eh, wani ma ya yi alkawari sai ya tozartar da washe ko wani ya ce sai na wulaƙantar da shi alkawarinsa kenan ba haka mahatsara suke ba ice ta duk wannan baya baya tsoratar da ni saboda duk abin da makiyi zai shirya na sharri ishe sarabu baki'a ne ka walwalniya ne akan tandariyar tsakiyar titi مدى الدهر يخلف mutukar zamani kuma yana mai kaucewa ya bauce قلوني kaga shine wanda Allah yake musaltawa ne hasibu hasibu khuzam kasara mun biki an hasibu khuzam an ma'an sai kuma ya je ya zama ba komai ka hango ruwa wal wal wal wal kamar gaske sai kaga wannan ai ƙarya ne an rana ta da titi to ruwa sai ka ɗauka wani kogi ne kamar za ka ƙarasa ka sha ruwa kai ta tafiya kai ta tafiya kana hango ruwan dam da kai babu ruwa ba shi ba ne to a- mu- mugun tanajin mayi da mahasadi gare mu kenan baya tasirin kawai Eh, sai dai in ya niyya sai a tattara niyya sai bala'in ya komo kansa to shi da shewa ce baya baya tsoratar da ni tanajin maki na sharri ko alkawarin nasa sai ya cutar da ni Mm-mm. saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ishe ni
قلوني sun ki ni mahasada وكادوا sun kusanta بل زفوا wakadu sun yi kai ne gare ni بل زفوا bar sun yanke mu sun yi jafa'i ko gani na ba sa sani subhanallah
وتقولوا sun kage ƙarya kala ya ce kaza shi ne ya ce kaza ta kawwal ƙarya ban je ba ban gani ba su ta yin kamun shari sun haka suka yi taimu shi kuma alama ne na alkhairi tun ba a maka takawuli ba me za ka kai waye kenan ƙarya baka je ba baka gani ba saboda hasada ka san babban ba babba makalashin da ya kai ma hasadi yanzu ne ka yanzu ne ka gota baka san shi ba baka ba gaira ba da ne ce ai kai ce kaza kai kaza ko yayi kaza da kai yayi kaza bayan baka sani ba kusa da kenan takawul kenan to kuma an wa magabata duka manya shehu shi ne ce shi ma an masa kai ne an masa cutarwa an masa to ba a yi bawa ba zai faɗa ne ai akwai waliyan da ba a yi masa ba me suka ce ba shiru suka yi ba sai ci bulun ko dole wannan aka yi wariki ga waliyai yana zuwa musu ne a bisa abin da suka gamu da shi haka kowa tun daga annabawa in ka jerin kaidodin da aka yi wa shehu inda za mu tsaya a nan wata kawalu a warware karya a cikin guda hamsin mu faɗi karya karya biyar da aka yi wa shehu a cikin wannan rayuwar in ka ji wallahi sai kai kuka amma shehu ya san ma'ana yi Allah kawai da manzon Allah to ta kawal kenan baka ji ba baka gani baka ji ba baka gani ba ba na manci a ta shekara da aka yi addu'a Allah tsare mana sharrin ban ji ba ban gani ba ban ji ba ban gani ba fatihu ne ke ce a yi addu'a Allah raba mu da sharrin ban ji ba ban gani ba shi da ke ba hausa mara ji sa menene kuma haka ban ji ba ban gani ba baka san ban ji ba ban gani ba a ai sharri ne shi sai aka ce ai kaman mutum kawai a yanka wani abu a ce ya ce daren na ce bai san da zancen ba ko a je a yi wata ɓanna a je a kamo mutum a ce shi ne bayan bai sani ba shi ne ban ji ba ban gani ba to ban ji ba ban gani ba ke ana nan ana nan ana nan raga aka yanka wani sharri aka je aka ce a zai a taho da shi shi ya kulla magana shi ya kaza aka zo aka zauna aka dinga rigima har da polis aka yi magana ya shiru ya ce to ban ji ba ban gani ba ke nan ba daɗi amma sai bayan Allah ya cewa Allah ka kara mana haƙuri
ولا ضير باب شوتروا أني أقرأ الذكر أعرف إنا كرنت واتو القرآن إنا كما ميسني دا أبن ديكي تكن القرآن dan haka duk abin da za a yi min ba zai cutar da ni ba ina rike da annabi ina karanta alqur'ani kuma ina samun sanin me Allah yake faɗa in ko za ka karanta alqur'ani duk bala'in da za a yi maka to za ka samu nutsuwa domin za ka ji an wanda ya fi ka a cikin ƙur'ani Allah ya faɗa abubuwan da aka yi wa annabawa daban-daban abubuwan da aka yi wa annabawa har ya zo kan annabin annabawa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama an masa ƙaryace-ƙaryace da sharrori da bai ji ba bai gani ba shi aka fi wa sama da kowa kuma shi ya fi kowa daraja kuma kaka ce wai sai ka san da yawa mutum za a ce ai za ka yi sharri kake amma sharri maimakon naka ne zai kare ka shi zai maka san ya fi ciwo wanda zai samu ka jajiya a ce shi ne zai dilmiya ka ka halaka ai da ciwo to kar ka damu da wannan haka lamarin yake wanda kake jin shi ne zai tsamo ka shi zai hana cutar da kai ya zama kuma shine zai cuce ka shine ma abin da aka fi wane ina makiyan ka nemo mun ina suwaye ka san kowa na da makiya sai ka dinga hanya ya can maka kana ta tunanin makiyan ka kuma na kusa da ba a sai ka nufi wani karatun sai dai ka saurari bakin manya su gaya ma saboda haka wani bawan Allah yana ba mu bayani wanda gaskiya bayanin na in ka tsaya kan zurga shi na alkur'ani in ka duba za ka ga duk abin bayanin shi ne duk abin da ka gani ya same ka daga ɗan uwanka musulmi ko ɗan uwanka na jini ko ɗan uwan abokin harkarka na ka dai wanda kake da hulɗa da shi to duk abin da zai faru karka damu na sharri karka damu ba komai kuma karka yi mamaki dan uwa yana iya sharri idan kuma kaga wani abu ya same ka na alhairi dan uwanka ya yi maka ya yi maka alheri karka rude karka gigice dan uwa zai iya ma dukkanin alhairi kamar yadda zai iya maka dukkanin sharri kuma qur'ani ne ya tabbatar mana da wannan kisar annabi Musa ko a cikin annabi Musa duk Allah ya tattara mana wannan kaga ne karuna dan uwan annabi Musa ne abokan wasa kazan ne abokan wasa ma suke tare saboda saboda haka kaga wannan yan uwantakar ta kai jini ɗaya ne a ɓangaren shaƙiƙai ne iyayensu amma ka kalli irin shafori da ya ƙaru ne ya ɗewa a nan musa idan yan uwantaka tana hanawa a yi sharri da ƙaru na biyu a nan musa sharri ba wanda har ya masa babban sharrin da abin da ba aikinsa ba ne annabawa ba sa saɓon allah kuma a lokacin ƙaruna sun ɗaure wa zina da kuma bauta wa wani Allah akan wannan shi annabi Musa yake ta faɗa yake ta wa'azi a daina a daina shirka kuma a daina zina akan wannan an ji kissa ai Qur'ani ya kawo mana duk abin da ya faru inda ta zamanto annabi annabi annabi Musa ya shiga hali lokacin yana an taru ana cikin jimazi yana ta magana a daina a daina zina a daina kaza ka san dama kullum masu wa'azi cikin hadari suke sai kana kai kana ba Allah kana cewa a daina abin da Allah baya so a dinga yin abin kawai wani yana can yana hararo ka gani yake kawai da shi kake kai ku aikin Allah kake yi wani kawai ta wani dattijo ana karatun ashariya da safe da asusuba shi mai ashariya yana magana akwai wani mahaushi mai fita zuwa abatuwa da sassafe da asusuba zai fita su zai siyanka shi kuma yana gudun ashariya yana magana gudun duniya sai zo zai shige yana gaida malanta sai yana jira ya karasa karatun ana ja yana fassarawa ana da yana faɗa yana cewa mai ashariya yana jan wannan baitocin na ta iya cin ta iya na ce tafiyar ka da sammakonka zuwa neman duniya ba zai fidda kai ba ranar mutuwa ka na tafi sai ka yi nadama sai na ka gama karatuwa ka kai ɗalibi ce alhamdulillah sannan sai mana ya mutu alai an mutu a dakata yau zaki na zo kai na ya za ka yi haka to haka yanzu ga shi mun ko ɗarika ka ce yan uwa mu rike ɗarika a daina sakaci kowa ya rike wazifa wani yana nan baya wazifa kawai shi ɗan ɗarika ne da ka faɗa ka yare da shi kake to kanka rike ɗarika saki sai a yi wa'azin saki ɗarika ko to ire-iren waɗannan abubuwan to sai annabi musa ya matsa cewar a daina zina a daina zina zina ta gama ko ina a gari ana ta baɗala a bari a bari to abin sai ya damu karuna sai suka dinga ɗauka kawai wa'azin nan da su yake sai da ya haɗu annabi musa da yamma yana wa'azi ya miƙe yana ta yi yana ta ashe karuna ya hayo wata magajiyar karuwa ta zo ta kunyata annabi Musa cikin jama'a ta ce shi ma yana yin zina annabawa ai ba sa ɓarna annabi Musa yana cikin wa'azi sai wannan karuwa ta ɗaga hannu cikin dubban jama'a ta ce tana tambaya zai hukuncin mutumin da yake wa'azin a daina yin abu kuma shi yana abun kafin annabi Musa ya ce sai ta ce domin magana da kake a daina zina kai ma kane ko jiya a ɗaki na ka kwana annabi musa sai ya rikito sai ya faɗi sai ya suma saboda damuwa sai mutane suka dinga ihu wani ashe ƙarya ne wazin ƙarya ne ashe kaza wannan ya kai duka ana tofa mai yau ana bukatar ƙarun na tabiya kace kawai zai ci gaba da shanin sashe ma ƙashe ma zancen banza ne a nan musa sai can da ya farka sai ya ce ya allah ka ga abin da bawan kai yi mun Allah ni ba zan yafe masa ba ka bi mun haƙina ka ba ni damar da zan masa intiƙami ka san lamarin haƙuri sai mu gama shi annabi shi in aka ci masa mutunci sai ya addu'a alheri na yadda su yi masa ba a hanyar ta'ifa amma an sha yi Allah shi masu azabar zuwa suka yi daga Allah me yake sa yanzu sai ce اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون sai annabi Muhammad da Allah ya ce da annabi Musa an hore masa an bashi ƙasa ya yi abin da yake so da ƙasa kawai ya godiya ga Allah ya tashi sai ya tafi ya shiga gidan ƙaru da dama ashe sun shirya za a yi nima da wannan karuwar da mutane kuma an ba ta makudan kuɗi an ba ta gida in ce wannan sharar kuma sannan da an tashi daga nan wajen wa'azi za a je a yi walima ta jin daɗi na ɓati sai annabi musa ya farka ya bi su cikin dare ana can ana cikin fatin wannan abin da suka yi na rashin mutunci yana zuwa a san annabi musa cikin fushi gashin kansa duk ya tsefe ya miƙe ya taho a hargitse abin tsoro idan na ya shige ciki wajen babban kogan to ba mai hana shi dan uwansa ne yana shigewa ya shige kowa ɗan kulab ana kan tebur ana ta jin daɗi suka gano shi aka yi ana warga ya shige ya tafi haccan idda ki teburin da yake ce da ƙaruna sai shiru sai tsoro ba san aka yi zai nan musa ya ce ya ce kasa kama mun shi kafin ka ce mai wannan annan musa ya jefar da tebur sai shi da shi kasa ta kama shi kaga ga daga awahuwa yana kai mun afuwa musa ka dubi zumunci dubi zumunci da babanka da babata musa uwa daya uba daya ko ji baya ce kasa kama shi nan da nan ta zo cinya magiya yake ta yake kama mun shi kasa sai da kasa ta kama karuna har kansa har ya nutse ya shige kasa sannan nan musa ya nusa kaga na wani shaki ne ya juyo gudu zai sai kuwa nan musa ya tafi koma can gindin dutse ya zauna yana ta zikirin allah ga gida cike da dukiya ga kayan abinci ga kayan komai da komai gwalagwalai ga shi bai da ɗa bai da kowa bai magaji sai musa sai mutanen gari 'yan gulma suka fara bari ku gani tun da dama shi ne magajin shi zai zo ya shiga gidan ya gaje gidan yake so shi sa ya zo ya yi wannan aiki aka nutsar da shi karuna gidan yake so kasan mutane annabi musa ko yana jin wannan tun da izinin haka da ƙasa yana da kwantara da kwantaka da ƙasa sai ya dawo gidan ya tsaya bakin kofar gidan ya yi kiran ƙasa ya ce ta kama gidan gidan ma sai ya nutse ya nutse ya baje ya zama babu shi ya haɗe da ƙasa shi ne babu gidan kawo dan ba don wannan ba irin abin da aka haɗa a gidan na ko da a hoton sai ka gani a gidajen tarihi amma babu shi gidan ma ya nutse hadisi ya inganta annabi alaihi salatu wasalam ya ce karuna kullum yana tafiya a cikin ƙasa tun daga wannan ranar iya tsawon gejin mutum ba dogon can ba ma gajere ba madaidaici ya tsawon mutum daga kansa zuwa kafarsa kullum ƙaruna ƙasa tana jan sa adadin haka kullum tana jan sa adadin haka ranar duk ƙaruna zai dira ƙarshen ƙasa ta bakwai ranar alkiyama za ta tashi ina nan yana ta tafiya kuma yan uwa mu shirya ya kusa da ra to to irin wannan kaga ɗan uwa ne to idan muka dawo kuma a kisa a nan musa shi kuma alherin da yawa dan uwansa haruna dan tsananin so da soyayya ta dan uwa da dan uwa in allah ya sa aka samu muwafaka allah ne fa aiko annabi musa ya ba shi manzanci amma ya nemi dan uwansa haruna yana cikin gari yana harkokinsa ya ce shi ba a ba shi manzanci ya taya shi ya karbo masa ya karban mambazanci ya zama haruna annabin Allah masani to in ka dubi wannan dan uwa babu abin da zai ba zai iya maka ba duk abin dan uwa ya maka kakkai mamaki ya cancanta ya yi maka na alkhairi in kuma na sharri ya maka kakka da muka tuna wancan kara na daraja na'am على غير ذنب غير أن محمدا وأتبعه فهمي ولا أتعطفون رضيت بربي والخليفة مسلكي إمام رسول الله لا أتخلفه دليل رسول الله والبيت قبلتي بالنصوم وبالبيت الحرام نسلم سجود الرأي تعرضا لآلائه شكرا ولا نتقى الشكور يموت بزيت ما يحبه فإنه يؤدي سرمدا ويرضى فيا رب فاصل صراط محمد وصادي وأولادي ومن يتحنف وتغفر لي والوالدين وحبلنا دخول جناننا نخاف ونعطف وحبل مرادي في إقامة دين من نفامه والإسلام في الكون يعرف أمولاي هذا الشيب والعيب زائد وحق لأيدي آنذاك يخفف وإنما هذا العيب وشيء محافظة فأقلم شيئي مثل غيري وأنشفوه كما قد أغطي بالأعماء بعدها ألا أن علم الله لا يتوقف صلاة وتسليم أنا خير حاشم وآل وصاب أرشدنا وصفوه على غير ذنب غير أن محمدا wannan duk izaya da wulakanci da karyace-karyace da sharri da zayi da suke mun ma'asada ba tare da wani zunubi ba ba abin da na yi kawai face cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama
ولا أتعصب wala
وأتباعه cewa annabi muhammad da mabiyansa سحمي su ne rabona ولا أتعصب babu ina bata lokaci kawai annabi muhammad ya ishe ni ba ruwana da kowa kuma kowa ya sani annabi muhammadu da mutanensa mabiyansa tun daga sahabbai har zuwa yau duk wanda yake na annabi masoyin annabi ni shine rabona shine nawa a rayuwa duk wani wanda ba annabi yake tare da shi ba ruwana da shi dukiyarsa ko mulkinsa ko waye ba ni ba ruwana da shi na annabi kawai صلى الله عليه وسلم to wannan shine laifi na ba cewa da ni shine kawai annabi muhammad ya isa zagin cin mutunci ya za a yi ya za a yi shi kenan abin da ya janyo in ko wannan ne ya janyo taba shehu da ciwo shehu zarafi da karece karece shehu ce ba yadda ba zan kula ba ba zai dame ni ba annabi ya ishe na'am رضيت بربي ni ko in na yarda da ubangiji na Allah والخليفة مسلكي shine Allah al-wahid al-qahhar la ilaha ghayruhu addinin musulunci kuma shine mahaɗata nan ne mashiga ta addinin da nake yi إمامي shugaba na limami na رسول الله annabi muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam لا أتخلف babu Allah mai yin baya ko wa wato bari daga barin annabi muhammadu na tare da shi دليلي dalili na jagora na رسول الله annabi muhammadu ne shi ne jagora na mai kai ni ga Allah مم.
shi ne jagora na shi ne dalili na da tsira na alkiyama shi ne hujjata a rayuwata a duniya annabi muhammadu na والبيت قبلتي ɗakin Allah shi ne kaba dan ne alƙilla ta nan nake kallo nake sallah.
مصوم Ina yin azumi, muna yin azumi, وبالبيت الحرام نطوف muna yin dawafi kuma a ɗaki mai alfarma shi ne kaba aikin mu kenan.
مم. نصلي Muna yin sallah سجودا halin kasancewar mu muna masu sujjada ga Allah.
راكعين Halin kasancewar mu kuma muna masu ruku'i.
وإننا Hakika mu da mutanenmu masoya annabi kaga duk jami yake ko na dufu musalli raki'ina sujjadan ko مم.
yace to hakika mu masu wannan hali da muke tare da Allah da annabi haka على زاد رجل a bisa wancanan ka da rajina muka shuɗe akan haka muke tafiya a rayuwar mu an ranar zaman mu na Allah الدهر matuƙar zamani لا نتعصف babu muna wato bata lokaci cikin tafiyar mu bin Allah kawai da riko da manzo Allah
ولسنا نبالي بالصليب babu muna kula da wato salemi shine cross church masu bautar masu addinin church ba ruwan mu da su An- addini na kadai ta Allah kawai duk wata shirka da wani Allah da wani annabi ba ruwan mu da su مم.
Hmm.
فلا نرى سوى خالق الأكوان babu muna ganin komai face mahalicin halittu shine Allah kasantattu يعدي shine yake yin baiwa ويصفه yake kuma a tsarabantarwa da baiwa ga waɗanda ya so ya ba wa Allah ka ba mu
ونذكر مولانا الجليل muna ambatan ubangijinmu mai girma shine Allah la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah صلى الله عليه وسلم تقربا لآلائه muna kuma masu kusantuwa zuwa nemomin Allah muna samun nemominsa muna godiya da su شكرا muna masu godiya ga Allah a bisa nemomi da yake mana kullum ولا نتقشف babu muna takashufi a cikin rayuwa komai muka samu muna wargajewa mu ci abinmu babu economic takashufi mm, kawai a samu a ci kar ka saurara Allah ba zai taure ka ba kana tare da annabi صلى الله عليه kar ka ji tsoron talauci cika bayan وسلم abin da ya samu iyalai su ci mai kyau a ci mai kyau a da Allah inda kudi a yi zakka inda riga a sa ambaci Allah yi salati ga manzon Allah ka fito fes fes شيخ
ba haka suka shehu mu take ba so haka annabi yake صلى الله عليه haka shehu tijani yake yau Allah ya wadata kowa Allah ya zaura abubuwa وسلم zahiran wa batinan kuma Allah ya bayar ya bada mai albarka kuma ya bamu ikon taimakawa juna kaka yi kaka yi zama damke
يموت بغيظ ya mutu yana mai mutuwa da gaizi da bakin ciki shi makiyin annabi من يجزء wanda yake yin jan haushi da bakin ciki da rashin ladabi ga manzon Allah ya mutu da bakin ciki bakin cikin kuma da ba zai kauce ba ya ya rayu da bakin ciki ya mutu cikin bakin ciki ya tashi cikin bakin ciki gashi nan kowa yana gani kowane lokaci da kowane zamani makiyan annabi domin makiyan ga mahassadan suna da yawa kuma duka mai taba masoyi ya taba abin so mafi yawa ba taba bayan Allah ake ana zagi ana cin mutuncin masoya annabi ba da zagi da cin mutunci da annabin ake yi Eh, zai wanda ya taba masoyin annabi annabi ya taba Mm, to kama na taba mai to duk mai yin asara mai bakin cikin lamarin annabi da addinin annabi to ya mutu da bakin ciki mana zai mutu ne tabbas cikin bakin ciki domin abin da baya so ya gani na cigaban addini da cigaban annabi muhammad wallahi mutuwa zai aita ta yi ya ma mutu shi ne shi alfazari kaga sai a asiduhu mut mut mut inna aishaka an kalbi to kaga anan mu a matafiyan mu ta yan gurgurun zallan matafiya shi ma masarin nasa nan dama mutuwa ya mutu matacce ne sai shi a fara jiki domin rayuwar da zai yi talakin ciki ne rayuwar damuwa ne to ya ma rayu ma cin bakin cikin balle rayuwar dama babu ita dama ishila ce daɗaya ne to tun da ni gashi shehu ya fada mai fashi da damuwa to shi kawai ya mutu yana mutuwa ne da bakin ciki da gaize Allah ka kiyaye.
Fa innahu nuwaddini lamarin da shanin hakika tuta ta addinin musulunci ya alu yana ɗaukaka yana da shida tuta addini wa yafrafu yana bula yana bulbul sarmadan kitur duk kukanka da kushewarka da harka annabi da musulunci ba ruwan Allah ke ɗagawa kawai zaman ka lafiya jimma manzon sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba kai talaba na ba a ce a bada kuɗi a kamo kama ba annabi ka taba ba kai duniya da lahira abin sai ka ci gidan Allah baya kyalewa mulki annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kuma riko da annabi mutanen annabi duk wanda Allah ya yarda da shi ya bar shi a da'ira annabi yana so shi harke ko jikanka ne ka huta amma in ba haka ba ya mutu bi kai na nan ya same ka ya sauka kanka ka shiga uku ko ba kai kadai ba fa Allah ka kiyaye mu
na'am fa ya rabbi ya ubangiji Allah fasluk bi sirata muhammadin Yaro ya ce zira da ni tafarkin nan na annabi Muhammadu wa sahabi sahabbai na wa auladi ‘ya'yaye na na ruhi da na jiki wa man yatahannafu da duk wanda ya ce addini hanifi shi ne addinin musulunci Allah ka zira mu a tafarkin annabi Muhammad Wata basiru ne.
shehu kenan Eh, shehu kenan yanzu ka ce ba za ka zo a yi da kai ba ba kai a cikin wannan addu'a da Allah wace asara ce ta kai wannan ba ka san shehu san annabi ne ga shi komai ka ji a yi da kai idan bala'in ya zo a kawar ba kai a abin nan a zubo ka cikin ra'ama a sulukbi sira da muhammad ko ga shi nan da a sahabbai na da masoya na da yayaye na shehu shehu ya ce ya'ya ba kanka ɗauka ya'yan da ya haifa kenan shehu ne duka ya'yan da ruhi da su ne ma ake gabatarwa to duka wannan Allah ya sa maka wannan ya baka wannan ba sai ka rike ka gode ba to wannan bai samu wannan ba fa amma wa'ancan addu'o'in nan na- na bala'o'in nan wanda ya ce ba shi yana da kiyayya ko yana hasada wa'ancan zai fara suka su zai karba Allah ka kiyaye
wa man yatahannafu da wannan ke riko da addini hanifi shine addinin musulunci kaga kowa da kowa da an haɗa mu musulmi duka a ciki
wa taghfiru li kai gafara gare ni ya ubangiji Allah wal walidaini kai gafara ga iyaye iyaye na wa hab lana dukhula ka jinanin ba mu mu da su da masoyan da yayayen da kowa da kowa da muka ambata ba mu ya ubangiji Allah shiga aljannatu la nakhafu babu muna masu jin tsoro wa na'tafu ballantana mu samu yin bakin ciki kada mu samu tsorota ko bakin ciki a lahira ko a duniya Amin.
saboda albarkacin manzo Allah wa hab li muradi ba na muradi na ya ubangiji Allah fi iqamati dinin man nafa cikin tsaye da addinin nan na wannan da ya kore ma suwa islam abin da yake wajen musulunci shine addinin annabi Muhammadu addinin musulunci muradi na da abin nema na tsayar da addini fil kauni yu'rafu zamanto ana sanin sa a cikin kasantattu
amaulaya hadha shaybu ya ubangiji na Allah wannan farkura ga tana na kaina wal aibu ga kuma wal'aibu za'id ga kuma zin- ga laifi ya yi yawa yana tsakaruwa ko ga farfara ga aibu tawaru shi wuce na farfara na yi farko amma kuma sai aibu nake aikatawa wannan kuma sifa ce ta kamalallun bayan Allah ba sa ganin kansu kawai tsaya kawai cikin neman yardar Allah suke a cikin haka kuma ake samun Allah ga farfara kasar da farfara ga ni kuma ban da kirki ga aibu ga aikata abubuwan da ba su da kyau duk tawaru ne shi ko Allah ko da ka aikata kai ma wannan kiranin an yafe an zuba maka girma ballantana kuma babu bin Allah kawai shehu yake da manzon Allah
wa haqqa li aibi ana yace na'am wa haqqa li aibi ana zaka yukhaffafu hakika haqqa ya cancanta li aibi ga aibu na yukhaffafu a zamanto an haffafa shi ya zama ya kasa kasa ya zama ya ragu saboda ga furfura ana za ka yanzu fa a yanzu yanzu ga shekaru ga furfura ga aikata aibu to ya yanzu ya yanzunta ya cancanta kuma laifi da aibobi su zama sanyin ƙasa ma'ana a rage saragu a ga wannan duk tawaru'u ne mu ne dai muke ciki Allah ka rage mana
wa in dama hazal aibu idan ko wannan aibu da nake ciki ya dawwama wa shaybu haka za farfara kuma ga ta nan bata ragu ba ta karu ba sa afala ushaybi da sannu zan ciccirge furfurar tawa
misla ghairi wa antifu misalin wani na wa antifu tuffige ta tsitsigewa da fiffigewa ba ma aski ba sai na saurari aski da fige farfara saboda ga aibu ga farfara in ban bar aibu ba zan tsitsige farfara ya ubangiji Allah wannan duk tawaru ne kuma al'ada ce ta kamilallu kuma kar ka ɗauka wai magana shehu yake a waƙa rara a haka abin yake har a zuciyarsa saboda tsananin sanin Allah da tsoron Allah da kuma tsananin koyi da biyayya ga manzon Allah. Na'am, annabi alaihi salatu wassalam shine babban bawan da bai da aibu bai da zunubi bai da komai ta tas ta tas yake. Amma dan tsananin saninsa da Allah yana bin Allah yana fargaba da Allah sai ka ce mai zunubi. Har ma Allah ya yi masa tabbas din in ma wani abu kake ji ko kana ba ka fada komai. amma Allah ya ce da ya gafe da laka Allah ma ta kaddama min zambika wa ma ta akhara inda shin babu